بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والقنوت مم.
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك مم.
ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك مم.
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفر نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق shikenan a jiya muna tattaunawa akan abin da ya shafi yin alkunutu idan mutum ya gama karatu a raka'a ta biyu ta sallar asubahi kafin ya tafi ya yi ruku'u zai zai yi alkunutu waɗansu daga cikin malamai suka ce bayan an ɗago daga ruku'u ne ake yinsa to abin da ya shafi alƙunutu malamai ƙadiman wa hadithan sun yi ta rubuce-rubuce a kai kuma sun yi ta saɓani a kai abin da ya shafi shin ya halitta a yi shi ko bai halitta a yi shi ba abin da suka yi ittifaƙi a kan shi shine yin alƙunutu saboda wani abu da ya faru irin musulmi suna cikin kunci ana cikin yanayi wanda yake na rashin jin daɗi a yi alkunutu allah ta'ala ya yaye mana wannan yanayi ɗin a yi addu'a fi salawatil mafruba a cikin salloli waɗanda suke ababen farbantawa da kuma a cikin wutiri waɗansu daga cikin malamai haka suka ce an gane ko wannan shine abin da aka yi ittifaki akan shi kowa wato ya tafi akan halaccin haka to abin da malamai suka yi sabani akan shi shine yin alkunutu ta sallar asubahi shin ya halitta a yi ko kuma bai halitta a yi ba waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa bai dace ba a yi wanda daga cikinsu akwai abdullahi dan abbas allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce yin alƙunutu a cikin sallar asubahi wato amrun muhdathun al'amari ne wanda ƙirƙirar shi aka yi aka shigar da shi a cikin addini na musulunci amma baya daga cikin addini na musulunci bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar duniya sahabbai ba su ci gaba da aikata ta ba to amma abin da ya shafi yin alkunutu ta ma'aiki manzo Allah ya yi alkunutu tsawon wata guda kamar yadda Anas dan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya rawaito to manzo Allah ya yi alkunutu tsawon wata guda yana mu- mugunyar addu'a ga waɗansu ƙabiloli waɗanda suka kashe mushi wato mahaddata alƙur'ani suka kashe mushi sahabban shi wanda ya aika musu an gane ko wato irin irin su ri'il irin su zakwan irin su bani lahyan irin su usayya wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ta musu addu'a mummuna akan allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da su kuma zan Allah ya yi mugunyar addu'a wato ƙabilar mudar Allahumma shidid wa ba'ataka ala mudar ya Allah ka tsananta damƙarka ga mudar saboda sun cutar da ma'aiki alaihi salatu wassalam Allahumma anjil walid ibn al-walid kuma yayi addu'a wanda take ta alkhairi yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tserar da alwalid ibn alwalid daga cutar da ake yi mishi Allah ta'ala ya kubutar da shi ya fitar da shi lafiya an gane ko da waɗansu daga cikin sahabbai nashi to waɗannan dukkaninsu manzan Allah ya yi tsawon wata guda yana yi ne saboda yanayin da aka shiga to amma a yanzu ba a cikin yanayin komai a mai da abin adatan a kowace sallah idan mutum zai yi ta asubahi ya yi alƙunutu waɗannan su abdullahi ɗan abbas da waɗansu daga cikin malamai irin su al'imamu ahmad ibn hanbal to suna ganin cewa wannan abun bai dace ba saboda ba wani nasi wanda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana yin alkunutu a cikin sallar asubahi har ya bar duniya an gane ko ya tabbata yana alkunutu a asubahi da magarba yana alkunutu a asubahi da azuhur da magarba an gane ko kamar yadda yake cikin hadisai to amma yin hakan din bai dawwama yana yi ba an gane ko waɗansu daga cikin malamai ko irin su al'imamu malik ibn anas imamu daril hijira irin su mazhabin al'imamu shafi'i muhammadu bin idris a shafi'i wato ya sun tafi akan halaccin yin hakanan din wato yin alkunutu a cikin sallar asubahi kuma al'imamun nawawi wato ya ce wa an malkunutu fi salati subhi fa haza mazhabuna ce wannan ita ce mazhabarmu abin da muke kai ne wannan don haka dai abin da ya shafi alkunutu akwai sabani mai girma kwarai da gaske a kan shi al'imam ibn hazmin zahiri cikin littafin al-muhalla bil athar to ya yi bayani akan cewa fi'iluhu wa adamu fi'ilihi sawa'un indahu shi yana ganin da wanda zai yi alkunutu da wanda ba zai yi alƙunutu ba a wajen shi duk ɗaya ne yana ganin idza fa'alta fala yuqalu innaka fa'alta bid'atan innaka fa'alta bid'atan wa idza lam taf'al fala yuqalu innaka tarakta sunnatan idan ka aikata ba za a ce kayi bid'a ba idan baka aikata ba ba za a ce ka bar sunna ba shi yana ganin kowanne idan mutum ya yayi a al'imam shamsuddin ibn al-qayyim al-jauzi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin zadul ma'ad fi hadiya khairul ibad ya tsawaita bayani akan abin da ya shafi yin alkunutu haka al'imamu shaukani cikin littafin nailul audar shi ma ya yi bayani mai kyau kan abin da ya shafi algunutu da kuma mahanga ta magabata akan algunut haka a zamani a kwanan nan irin su bakar bin abdullah abu zaid shi ma ya yi littafi ma sunanta algunutu an gane ko du'a algunuti wato addu'ar da ake yi a cikin alƙunut to shi ya kawo ta abin da ya shafi addu'ar da ake yi cikin salatu ƙunutul witir salatul witir alƙunutu wanda ake yi ta wutiri wanda yana gamuwa na ai ba ma yin ta ko to ya kawo maganganu na malamai a kai da kuma ita addu'ar kanta tana buƙatar a gyara saboda akwai ziyadat wanda wani lokacin sun wuce gona da iri akwai abin da ya shafi irin yadda mutum za ga yana talhin idan yana karanta alkunutu kama yana karanta waɗansu ayoyi ne na alkur'ani yana yin attaghanni bil qur'an yana rera wannan addu'o'in su kuma yan bayan suna amin suna amin baki ɗaya ya ce a ciki akwai abubuwan da ba sa ma cikin koyarwar addini na musulunci irin abin da ya shafi in kana addu'a ka dinga rera ta iri yadda kake rera alkur'ani ce wannan abu ne wanda ya saba wa addini na musulunci sannan akwai wanda za ga ya kallafa wa kanshi idan yana addu'a ya zamanto addu'ar kamar ta yi wani saja'u saja'u shine an samu dacewar waɗansu kalimat na ƙarshe iri ɗaya an gane ku Allahumma rahamna Allahumma rahamman fil ard warhamman tahta sama wa kaza wa kaza wa kaza an gane ku wannan sannan kuma irin abin da ya shafi addu'o'i da Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta irin waɗannan wala dainan illa farajta wato irin waɗannan duka kamar ba su dace ba idan mutum yana cikin yanayi wanda yake mara daɗi ya yi roƙon Allah Allah ta'ala ya yi mishi yanayi amma kada ya sharɗanta wa Allah kan in tashi daga nan kada ya ce kan in tashi daga nan ganin damar ubangiji ne kan ka tashi daga nan ya yi maka ganin damar shi ne bayan ka tashi daga nan kan ka tafi gida ya yi maka ganin damar shi ne bayan kwana ɗaya kwana biyu ya yi maka da waɗansu daga cikin dai abubuwan da ya kamata a ce mun kula da su a wannan yan littafiyar ya tattauna a kansu an gane ku sai kuma ita wannan alƙunutun da za mu karanta yau wannan ita ce wanda asar ɗin umar ɗan khabbab wanda ya kawo ta asar ɗin umar ɗan khabbab amma alƙunutu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da wato jikan shi wato ita ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man tawaffait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja ninka illa ilaika an gane ko lamal ja wa lamal ja minka illa ilaika wanda yana ga ita ce alqulutun da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koyar da jikansa an gane ko to amma wannan allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nakhna'u laka wa nu'minu bika wa natruku man yafjuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasa'a wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nasa'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka bil kuffari mulhiqun wannan ita ce wato azar ɗin da aka rawaito daga Umar ɗan Khattab ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana addu'a da ita na'am to wannan alƙunutu lafazinta shine Allahumma inna nasta'inuka Allahumma ya ubangiji inna nasta'inuka haƙiƙa mu muna neman taimakonka muna neman ka taimaka mana akan yi maka biyayya sannan kuma muna neman taimakonka akan dukkan abubuwanmu masu mahimmanci ka agaza mana dukkan abin da za ka aikata in dai babu taimakon Allah a ciki babu agazawar Ubangiji ta'ala to ba za ka iya yin shi ba za ka yi ta faɗa za ka yi kaza za ka yi kaza to idan Allah ta'ala bai sa hannu cikin yiwuwar wannan abin ba ba yadda za a yi wannan abin ya yiwu shi yasa a kullum mu dinga wato neman taimako a wajen Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato gare ka kaɗai muke bauta ya ubangiji kuma gare ka ne kaɗai muke neman taimako da agaji da madadi wa nastaghfiruka kuma ya ubangiji muna neman gafararka muna neman ka suturce mu daga laifuffukan da muke aikatawa ka rufa mana asiri kadda ka damƙe mu da waɗannan laifuffukan da muke aikatawa kuma kamar yadda ka suturce mana su a nan duniya ba wanda ya san da muna aikata irin waɗannan laifuffuka Allah ka suturce mu a gobe kiyama a gaban talikai ka yafe mana su wa nu'minu bika ya ubangiji muna gaskatawa muna gaskatawa da samuwarka kuma muna gaskatawa da kaɗaitakarka sannan kuma muna gaskatawa da dukkan abin da yake wajibi ne a gare ka mu gaskata da shi muna gaskatawa da kai ne ɗaya ɗayan sarki kai kaɗai ne ka cancanci ibada daga wajen bayinka kai kaɗai ne ka turo da manzanninka zuwa ga bayinka domin su kira al'ummominsu zuwa ga kaɗai taka da bauta kai ne ka saukar musu da littattafai duk za mu gaskata da kai wa na tawakkalu alaika kuma ya ubangiji muna dogaro a gare ka muna dogaro a cikin dukkanin al'amuranmu muna dogaro da kai kadai ba ma dogara da wani ko waɗansu ko wata muna dogaro ne da kai kadai wa nakhna'u kuma ya ubangiji muna ƙasƙantar da kanmu laka a gare ka muna ƙasƙantar da kanmu ba ma wato shishigi da girman kai da rena ka saboda kai ya ubangiji muna ƙasƙantar da kanmu a gare ka wa nakhla'u kuma ya ubangiji wato muna tuɓewa dukkan waɗansu addinai dukkan waɗansu al'adodi waɗanda suka ci karo daga da addini na musulunci to muna tuɓe su mu yi watsi da su saboda addininka an gane ko wato shine na khla'u ni ana rabbuka fakhla'na alaika wato ka cire ka kwabe takalmanka wa nakhla'u aina turuku jami'al adiyani albatila lidinika dukkan waɗansu addinai na ɓarna to muna barinsu muna musu tawaye saboda addininka na musulunci saboda duk wani addini wanda ba musulunci ba sunan shi rugujajjen addini sunan shi ɓataccen addini ba za ka kira shi addini ba duk wata koyarwa wanda ta ci karo da koyarwa ta addini na musulunci wannan koyarwa sunanta ci baya sunanta daƙilewa sunanta rashin wayewa amma koyarwar addini na musulunci wannan ita ce ci gaba ita ce wayewarmu ita ce tsirarmu duniya da lahira kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yabtaghi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين wato dukkan wanda ya nemi wani addini na musulunci ya rike shi a matsayin addini to falan yuqbala minhu da ɗai ba za a amsa ba daga gare shi wato duk abin da zai aikata ɗin ba za a amsa ba sannan kuma a gobe kiyama yana daga cikin taɓaɓɓun bayi saboda bai je shi ba da addini wanda yake yardadde a wajen Allah inna dina inda Allahi al-islam an gane ku wa natruku man yakfuruka sannan kuma ya ubangiji muna barin dukkan wanda ya butulce maka dukkan wanda ya kafurce maka muna daina mu'amala da shi muna fasa zama da shi muna daina cin abinci da shi saboda wato ya kangare maka to mu'amala tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba addini na musulunci ya halitta waɗansu mu'amalolin amma waɗansu kuma ya haramta su irin abin da ya shafi harkar kasuwanci ka siya a gurin wanda yake arne ko ya siya a wajenka wannan addini na musulunci ya halitta irin siyan abinci a abubuwan da da zai zamanto babu wani taimakawa kafirci akan yakar musulunci irin amma in ya zamanto kana sai da irin su takubbuna irin waɗansu manya-manyan wuƙaƙe irin masoshi da makamantansu to wannan kafiri wanda yake ba na amana ba ba za a siya mishi irin wannan ba saboda zai iya yiwuwa ana nan ana shirin ta kwana ne wannan kayan da zai siya duka saboda ya aiki ne a cikinku an gane ko ba wai saboda ya sare karan gonar shi ba ko saboda ya je shi ya yanka busashe yana tanada su ne saboda wato ya aiki a cikinku to shine wa natruku man yakfuruka muna barin dukkan wanda ya kafirce maka muna yin watsi da shi to amma irin abin da ya shafi harkoki na zamantakewa ta aure musulmi baya halitta ya auro kafira ya zauna tare da ita mu'amala ta abin da ya shafi harkar auratayya tsakankanin musulmi da kafira babu shi sai dai in ya zamanto wannan kafira din tana daga cikin ahalul kitab tana daga cikin bayahudiya ce ko kuma kirista ce amma in dai ba ita kadai ba waɗannan guda biyun in dai ba su kaɗai ba to ba wata daga cikin mushirikai da addini na musulunci ya halatta wa namiji na musulmai ya auro ta haka ɓangaren abin da ya shafi ɗiya ta musulmai su ɗoka su baiwa arne to wannan ba wai ba ma guje ba ko da kirista ko ba yahude bai halitta mutum musulmi ya ɗauki ɗiyar shi musulma ya aurawa kirista ko ba yahude ko wani ba ma guje wannan mu'amala ta aure babu ita tsakankanin musulma da arni an gane ko koda wani iri ne a kirista ne ba yahude ne ko ba maguje ne kowane irin addini yake in dai ba addini na musulunci ba ne ba za a ba shi wannan yarinyar ba an gane ko don haka ko mu'amalolin da ake ci gaba da su tsakankanin musulmai da kafirai akwai kuma mu'amalar da addini na musulunci bai yadda da ka yi ta ba sai da musulmai yan uwanka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawadda na'am Allahumma iyyaka na'budu Allahumma ya ubangiji iyyaka na'budu gare ka kadai muke bauta wato la na'budu illa iyyaka ba ma bauta wa kowa sai kai kadai walaka nusalli kuma ya ubangiji gare ka muke yin sallah sallah da muke yi ta farilla da ta nafilfili muna yin su ne saboda mu ƙara samun matsayi da kusanci a wajenka wa nasjud kuma ya ubangiji da kai kaɗai ne muke yi wa sujada kai kaɗai ne muke yi wa sujada ba ma yin sujada ga kowa face sai da kai kaɗai wato za ga a cikin waɗannan akwai a tsafu da khas alal'am kaga da ya ce iyaka na abudu wannan ya shafi ibada ta sallah ya shafi ibada ta azumi ya shafi ibada ta hajji ya shafi ibada ta zakka an gane ko gare ka muke ibada duk wata bauta duk sunan abin da zaka ce mai ibada ne ba sai sallah kaɗai ba ya shiga karkashin nan to amma kuma sai ya ce walaka nusalli to wannan saboda a nuna maka matsayin sallah saboda sallah wato ita ce imaduddin ita ce gimshiki na addini dukkan mutumin da yake wasa da ita yake rikici baya zauwa da ita bai je ya koye ta ba kamar yadda ya dace yana yin fata-fata amma waɗansu harkokin shi na yau da gobe ya tsaya ya yi itikaninsu ya fahimce su da kyau in sana'a ce yake ya san sana'ar nan yadda ake yin ta ya kashe lokaci akan ya koye ta amma ga sallah wanda a kullum zai yi ta sau biyar bai je gaban malami aka koya mai yadda ake sallah ba kawai yana yin gaba gaɗi ne yadda ya ga dama yake yi to ya sani akwai matsala dole abin da ya shafi ibada ta sallah mutum ya koye ta saboda ita ce awwalu ma yuhasabu alaihi al'abdu yawmul qiyama farkon abin da za a yi wa bawa hisabi akan shi a gobe ƙiyama sallah ce daga cikin aikin da yake tsakankanin wato bayin Allah da kuma mahalicin su wannan shine aikin da za a fara yi wa mutum hisabi akan shi amma tsakankanin bayi kuma to dima'i abin da ya shafi harkar jini wannan za a fara tattaunawa a kai an gane ko wane ya zubar da jinin wane to wannan wanda ya kashe mutum daga laihi na kisa za a fara magana akan laifuffukan shi na tsakankanin shi da yan uwan shi an gane ko to amma in dai a bangaren tsakankanin bayi ne da Allah subhanahu wata'ala aikin da za a fara bincikawa ita ce sallah manzo ce idan sallah ta gyaru zamanto ta zamanto tsaf ga farilla ga nafila to nafila dama ana yin ta ne saboda ta cike waɗansu gibi da aka samu na farilla to shi kenan alhamdulillah wannan bawan ya tsira ya rabota to amma aka samu cikas aka samu ragi na cika to ba akwai matsala an gane ko wa nasjudu kuma kaga da yace walaka nusalli duk wani mai sallah in dai ba sallar gawa ba ko da ta nafila ce tana hada da me akwai sujada a cikin ta akwai sujada a cikin sallah to yayi takhsisin as-sujud daga cikin as-salatu shi ma saboda ya nuna maka a cikin wato ibadar sallah guri mai mahimmanci kowane guri yana da mahimmanci amma mafi mahimmanci shine lokacin da bawa yake cikin sujada don ya fi kusa da mahalicin shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajidun wato halin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa ga baki ɗayan halaye to halin da yake cikin sujada ya fi kusa da ubangijinsa in aka hada shi da sauran halaye ga baki daya an gane ko wa ilaika nas'a kuma ya ubangiji wato zuwa gare ka nema nas'a muke aikata ayyuka na biyayya wato dalilin ka ne muke yin biyayya muke aikata ayyuka na alkhairai irin abin da ya shafi wato sadaka wanda take ta nafila irin abin da ya shafi almusafaha irin ziyara irin silatul arham da makamantansu wannan ya Allah a dalilinka ne muke yin wannan saboda neman kusanci a wajenka wa nahfit kuma ya ubangiji zuwa gare ka ne muke gaggautawa cikin yin biyayya din zuwa gare ka ne muke gaggautawa cikin yin biyayya ɗin nan ba ma yin sakaki ba ma yin kasala a cikin biyayya narju rahmataka wa nakhafu azabaka aljidda narju rahmataka muna ƙaunar samun rahamalka muna sawa ran za mu samu rahamalka ita ce aljanna wa nakhafu azabaka aljidda kuma muna jin tsoron azabarka wanda take matabbaciya azabarka wanda take ta gaskiya wato dama duk wani abin da wato mutum zai aikata wato zai aikata shi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi aljanna ya tserar da shi daga wuta kowa iyakacin abin da yake roƙa kenan idan ka ga mutum yana ƙoƙari ya tashi ya tafi sallah cikin duhun dare da asubahi ko da isha'i ko sallar bagariba ko azuhur ko la'asar ko kuma kaga idan ramadana ya zo shi baya ciye-ciye da rana lafiyan shi kalau yana azumi wannan duka abin da yake saboda a gudu tare ne a tsira tare saboda a je a shiga aljanna a tsira daga wuta an gane ko kamar yadda wato wani a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana sallah tare da mu'azu dan jabal ma'azu dan jabal da ya zo kawai sai caye sai ya karanta bakara a cikin raka'a ɗaya ta sallar isha'i wannan mutumin ya cire ya tafi ya yi sallar shi shi kaɗai mu'azu ko raka'a biyu ba ko raka'a ɗaya bai sallata ba mutumin da ya sallaci raka'a hudun shi shiri bayan mu'azu ya gama sallah aka ba shi labarin cewa akwai wani wanda ya zo shi nan zai huce wani ya fara sallah tare da kai ya cire sallarka ya je shi ya tashi shi kadai Allah mu'azu dan jabal ya ce kai wannan dama ni tun da na gan shi na san munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasulahu wato munafiki ne baya son ibada mai tsawo labari sai kai kunnan wannan mutumin kawai shi kuma sai kai shi kotu ya kai shi gurin alƙalin alƙalai kawai je shi fadar annabi ya ce ya rasulallahi kashe na kawo mutumin kamalan ma'azu sai ya zo shi ya zauna a gurinka ya yi isha'i tare da kai ya tashi ya je shi can unguwarmu kuma shi ya sani mu ba mazauna ba ne a gida manoma ne kuma 'yan kasuwa ne muna zuwa mu shayar da wato mutane mu janyo ruwa muna yin ban ruwa da dabobi mu wuni muna aiki kuma in muka zo ai ba zai iya yiwuwa ba mu jima a tsaye sai ya zo ya buɗe sallah ya ce to ni da na zo ni na ga ya fara karanta bakara kuma yana tare da yan rakuma na na ɗan kaɗa su gaba na ga da mugun rawa gwandakin tashi ya ce na tsaya na bi shi yana tsoki ina kaza ina kaza kuma har dabobi na su shiri gwanda in daidaita in yi talhisi in yi ta a share ɗaya in tafi gida in je in huta ce amma labarin da raji shine da na yi haka wai yake cewa ni mutumin banza ne zan ya kirawo mu'azu mu'azu ya ce mashi haka ne ya ce a fattanu na anta ya mu'azu sai ya tambaye shi mai ka karanta kai ya ce to ya ce ni a sallata as'alullah aljanna wa'udhu bihi minan nar wa amma anta fala adri ma dandana tuka wa dandana tuma'az ya ce ni a cikin sallata ina roƙon Allah ta'ala ya shigar da ni aljanna ya tserar da ni daga wuta ya ce amma kai san wannan gunguni da kake yi ba hakanan shi ma mu'azu ban san gungunin da yake yi ba ya ce to ya mu ma haula haru daldin eh abin nan da kace kana roƙa Allah ya baka aljanna ya da kai daga wuta ai ma shine abin da muke roƙo wato ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiquna a Allah subhanahu wa ta'ala yana hakaito wa kisar annabawa wanda ya hakaito su cikin suratul anbiya an gane ko suratul anbiya can karshe yake cewa a waya da'una na rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in an gane ko wato suna roƙonmu saboda kwaɗayin abin da yake wajenmu na rahama da kuma tsoron abin da yake wajenmu na azaba sun kasance masu ƙasƙantar da kansu ne masu tsoronmu ne an gane ko shine wani khafu azabakal jidda narju rahmataka wani khafu azabakal jidda a kowane lokaci bawa ya kasance bainal khawfi war raja'i bainal khawfi war raja'i tsakankanin wato tsoron azabar Allah ta'ala da kuma sanya rai game da aljanna ta Ubangiji. Inna azabaka bil kafirina mulhiqun Haƙiƙa azabarka inna azabaka haƙiƙa azabarka wanda take matabbaciya mulhiqun bil kafirina wato mai riskal kafirai ce wato za ta haɗu da kafirai an gane ko la mahalata duk wanda ya mutu ba akan addini na musulunci ba to dole ne azaba ta riske shi dole ne ya shiga cikin azaba kuma ba zai fita daga cikinta ba saboda ya mutu ba akan addini na musulunci ba na'am
ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف
to shikenan ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف to sannan kuma bayan ka gama waɗannan bayan ka gama alƙunutu in ka tafi kai sujada ko yace thumma taf'alu fi sujud sannan kuma kana aikatawa a cikin sujada da za ka yi ta raka'a ta biyu wal julus da kuma zama da za ka yi tsakankanin sujadu guda biyu kana aikatawa kama taƙaddama kamar yadda ambatan shi ya gabata minal wasfi na siffar yadda ake yin sujada da zama tsakankanin sujadu guda biyu a cikin raka'a ta farko. tunda a raka'a ta farko ya tabbatar maka yadda ake yin sujada za ka tabbatar da goshinka da tsinin hancinka ka ɗora su a kan ƙas hakanan kuma ka ɗora wato hannayenka a kan ƙas daidai da kunnayenka ko kuma koma baya da nan kaɗan haka gwiwoyinka haka kuma a da mai na'am فإذا جلست بعد السجدتين نسبت رجلك اليمنى ودون أصابعها إلى الأرض فإذا جلست بعد السجدتين idan ka zauna bayan sujadu guda biyu bayan ka gama waɗannan sujadun guda biyu sai ka ɗago ka zauna saboda tahiya ko to yadda za ka yi shine na sabuta rijilakal yumna sai ka kafa kafarka ta dama sai ka kafa ta wa budunu asabi'iha ila al-ard cukkunan yatsotsinta suna daf da ƙasa an gane ko suna taɓa ƙasa wato za ka yi wato za ka yi zaman tahiya kenan ko to zaman tahiya yanda yake shine za ka yi haka wannan ita ce kafar dama ko to sai ka yi nasab ɗinta shine wannan su ne cikin babban cikin yatsotsi nan ne ko to sai ka yi haka haka nan an gane ku to wannan ita kuma kudo talaka zai kai haka an gane wannan shine abin da malam din zai tabbatar mana wannan shine ake ce da shi at-tawarruk daga cikin zaman da ake yi a cikin sallah to wannan sallah idan mai raka'a hudu ce a duka daga cikin malaman nan guda uku kowa aka ake yin ta haka ake yin zama na ƙarshe al'imamu malik shi yana ganin cewa duka zama na sallah ana yin attawar rukuni irin yadda muka yi nan amma al'imamu abu hanifa shi yana ganin zama na sallah duka ana yin aliftirash ne shi ne shi kuma aliftirash yadda yake shi ne haka mutum ne shi yana ganin duka zaman sallah haka ne ake an gane ko? amma al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad da al'imamu shafi'i sun tafi akan cewa zama tsakankanin sujadu guda biyu haka ake yin shi an gane kuwa haka ya dace a yi idan sallar azuhur ce ko la'asar to zaman tahiya na farko ma haka za a yi shi a na ƙarshe ne za a yi attawarruk amma al'imamu shafi'i yana ganin idan sallar asubahi ce shi ma haka za ka yi shi an gane ku amma al'imamu ahmad shi yana ganin za ka tabbatar da shi ne a hakan ɗin shi an gane ko saboda raka a biyu ce aka yi ba raka a hudu ba ce an gane wannan shi ne abin da yake amma ba kowa yana nufin cewa wajibi ba ne dole ne idan ba ka yi ba wannan sallar ka ta ɓaci ana magana akan abin da ya shafi siffar da ya dace mutum ya yi an gane ko nasabta rijlakal yumna sai ka kafa kafarka ta dama wa budunu asabi'iha ila al-ard cukkunan wato ya tsotsin wannan kafar ta dama ila al-ardi suna daf da ƙasa wa tsanaital yusra sai kuma ka lankwasa kafar taka ta hagu ka lankwasa ta an gane ko wa afdaita bi aliyatika ilal ard sai ka sadar da ɗuwaiwaikinka na hagun tuɓurkalka ta hagun ka sadar da ita ka ajiye ta a ƙas kadda ka zauna a kan ƙafa ta hagun an gane ko ka sadar da ita da ƙas thumma taq'udu wala taq'ud ala rijlika ala rijlika yusra kadda ka kuskura ka zauna akan ƙafarka ta hagun wato wannan shine attawar kudin an gane in za ka yi kenan a zaman tahiya a malikiya zaman tahiya ne zama ne tsakankanin sujadu guda biyu wannan shine zaman da ake yi na'am wa in shi'ita hanaita al-yumna fi intisabiha faja'alta jamba bahmihima ila al-ardi fawasi'un malam yace to wannan siffa ta farko kenan wajen abin da ya shafi at-tawarruk sai kuma siffa ta biyu cewa in shita idan kuma kana so idan ka ga dama hanaital yumna sai ka lankwasa kafar taka ta damar shinti sabiha a halin kafuwar tata maimakon ka kafa ta yanzu sai ka lankwasa ta yanzu faja'alta jamba bahamiha ila al-ard sai ka sanya cikin babbar yatsa na kafar dama shi kaɗai ne yake taɓa ƙasa amma sauran yatsotsi ba su da alaƙa da ƙasa fawasi'un to shi ma wannan ɗin idan kai ya halatta hakanan ɗin shi kuma yadda ake yin wannan shi ne za ka yi haka ai da haka ne za ka yi to shi kenan sai ka yi haka wanda shi ne ake ce da shi wato halaita al-yumna yanzu wannan shi kaɗai nan gehen babbar yatsa shi kaɗai ne a yake taɓa ƙasa ko sauran a yi bisa taɓa ko to wannan shi ne ake ce da shi shi ma ana ce da shi a tawarro an gane ko saboda wani lokacin wani za a gani yin na fari yana ba shi wahala to sai ya yi wannan na biyu na'am ثم تتشهد وتشهد التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله Mm.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Mm.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله thumma tatashahhad sannan kuma bayan ka ɗago kanka daga sujada ta biyu sai ka zauna idan ka zauna wata tashahhadu kana yin tahiya wato sunna ne ka yi tahiya bayan ka zauna to wata shahud to tahiya ba kala ɗaya ba ce akwai tashahudu abdullahi bin mas'ud allati ta'allamaha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tahiyar abdullahi dan mas'ud wanda ya koyo ta daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai tahiya tana na aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita wanda ita ma ta koyo ta daga wajen mai gidanta ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai tahiya ta abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa akwai tahiya ta umar dan khattab wanda kuma kowace daga cikinsu za ka ga akwai waɗansu alfaz ko akwai waɗansu taqdim da ta'khir tsakankaninsu da wata akwai tahiya ta abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais wanda kowa daga cikinsu waɗannan guda biyar ɗin sahabi ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam mu kowa ya koyo abin shi ne daga wajen ma'aiki hadithin abdullahi dan mas'ud ta hiyar shi wato ita ce take cikin sahihain ita ta zo cikin bukhari ita ta zo cikin muslim amma al'imamu a muslim ya kawo ta hiya ta abdullahi dan abbas al'imamu malik cikin littafin muwaɓa to ya kawo tahiya tana na aisha tahiya ta abu musa al'ashari wanda tana cikin musulun ita ma ta abu musa da kuma tahiya ta umar ɗan khattab to a nan wanda malikiya ta zaɓa ita ce tahiya ta umar ɗan khattab saboda umar ɗan khattab wato tahiyar shi kusan abin da ya shafi wato al'ijma'u sukuti ne an gane ko lokacin da zai koyar da sahabbai da ragowar sahabbai da kuma tabi'ai ta hiya a zamanin khalifancinsa wato ya cewa mutane ya yi shela ya ce duk wanda yake so ya koyi ta hiya ta annabi ya zo shi gobe za a koyar da ita a masallaci da ya zo shi bayan jama'a sun tattaru ya hau mambari ya musu ita to da ya yi ta ba a samu wani da ya ɗaga kai ba ko ya ɗaga yatsa ya ce wannan bai jiyo haka daga annabu ba kowa akwai sauran ragowar sahabbai akwai kuma tabi'ai amma kowa ya yarda da hakan din to shi yasa malikiya ta ɗauki tahiya ta abdullahi ta umar ɗan khattab saboda ita ya ce zai koyar da wato mutane tahiya ta ma'aiki alaihi salatu wassalam amma ba wani sahabi daga cikin sahabbai na annabi wanda ya ce mishi ba haka ake tahiya ba an gane hadith yana cikin wadda to lafazin yadda ake tahiya shine at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tahiyatu lillahi wato daɗaɗen gaisuwa daban girma sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Azzakiyatu lillahi ayyuka na gargaru, ayyuka na gargaru wanda suke daɗuwa suke tsarkaka saboda an yi ikhlasi a cikinsu sun tabbata ga Allah ta'ala. Aɗayyibatu salawatu lillah, aɗayyibat wato kalmomi masu daɗi mutum ya faɗi kalma mai kyau tsakankanin shi da Allah ko ya faɗi kalma mai kyau game da bayin Allah an gane ko kalma mai kyau tsakankanin shi da Allah shine azkaru wato ya dinga karanta alkur'ani waɗannan kalmomi masu daɗi kyawawa to sun tabbata ga Allah ta'ala an gane ko irin su subhanallahi wa bihamdihi irin subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim irin su abin da ya shafi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah waɗannan dukkanin su ana ce da su at-tayyibatu at-tayyibatu ma'ana al-kalimatu at-tayyibatu lillahi kalmomi daɗaɗa kyawawa sun tabbata ga Allah ta'ala an gane ku to kuma kalma wanda take mai kyau tsakankaninka da 'yan uwanka musulmai da 'yan uwanka bayi wato za a ga cewa suna da yawa almajiri ya yi bara ka ce albaka haƙuri Allah sa a gaba ka samu a ga wannan kalma ce mai kyau an gane ko ko irin dan uwanka yana cikin damuwa da tashin hankali ka ce wane ni abin da nake gani wannan naka mai sauki ne idan ka hada shi da tashin hankalin wani wani a yanzu inda za ka ji yanayin da yake ciki wallahi sai ka ce kai a aljanna ma kake don haka kar wannan abin ya tayar maka da hankali ka kwanta sama da hankali amma mutum ya zo ya ce maka rabon shi da ya samu yal biyu ya yi sace guda ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce yanzu ne abin da wannan mutumin da ya zo ya huta jika goma ce ya bani kaga dole ka sa mai ga baki ɗaya hankalin shi ya ƙara tashi amma sai ka diba ka kawo ka kawo mai misalai da yawa ka ce wane yanzu akwai wanda ya fi mu kwanaki a kankanin ni da kai ya fi mu kwanaki ba shakka kuma shi ma musulmi ne yana ibada amma zai samu wallahi yanzu inda za ka tambaye shi za ka ji ya ce shi a wata ma bai dawo lb tashi ba to ka gani kai naka sati ɗaya ne ka ce mai ka gode wa Allah ka ce wannan yanayin da Allah ta'ala ya barka a haka kar ka yi tunanin cewa baya son ka ne wannan shine tsantsar soyayyar kenan matukar kana kiyayewa doka ta Allah to wannan jarrabawa ce daga Allah shi kuma Allah ya ce dama wa na bulukun bisharri wal khairi fitna ka kama ya hadithun suhaib na muslim ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabatuhu sarra shakara fakana khairan lah wa in asabatuhu darra sabara fakana khairan lah kace dan haka wannan ita ma tana daga cikin wato kwanaki wanda kake cikin ibada mai mahimmanci ka nuna mai cewa wannan haƙuri ma da yake yi yana cikin ibada ne wannan zai sa ka kwantar mai da hankali amma in ka zo ya ce ka ya ce ka tayar mai da hankali ga baki da sai ya zama to shi abin da yake ta famar da shi ma yanzu ba shi ya tayar mai da hankali ba abubuwan da ka gaya mushi na ai yanzu kai kana cikin ni'ima kana cikin kaza kana cikin kaza to komai dai ka yi wanda za ka yi na gajiyar wa ɗan uwanka ka kwantar mai da hankali ka jiyar da shi daɗi wannan yana daga cikin alkalimatu ba wanda Allah ta'ala ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin daliq wa talq na'am as-salawatu lillahi hakanan kuma salloli na lokuta guda biyar da kuma salloli na nafilfili ga baki ɗayansu ana yin su ne don Allah an gane ku assalamu alaika ayyuhan nabiyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai girman daraja an gane ku a waɗansu daga cikin malamai wajen assalamu alaika ayyuhan nabiyu suna ganin cewa yanzu za a ce assalamu alan nabiyu ne to amma dai ala kulli halin kowanne daga ciki idan mutum ya tafi a kai ba kuskure ciki an gane ku saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi ba shi bane annabin to a lokacin da yake koyar da sahabbai shi idan yana nafi idan yana tahiyya din baya ce assalamu alayya an gane ko wa rahmatullahi wa barakatu ta yake assalamu alaika ayyuhan nabiyyu an gane ko wanda ibada tauqifiyya to ana yin ta yanda aka jiyo ta daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ba a cewa ga yanda larabcin ya bayar kaga shi annabi in shine zai yi da kanshi zai ce assalamu alayya ayyuhan nabiyyu to amma sai yake cewa shi ma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to ko da bayan ran shi ma za mu tafi haka an gane ku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amma waɗansu sai ce abdullahi dan mas'ud ya ce lokacin annabi yana cikin mu muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amma bayan ya bar mu muna cewa assalamu alan nabiyyi an gane assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girman daraja wa rahmatullahi wa barakatuhu da kuma rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ni'imarsa da ya a gare ka wa barakatuhu da kuma alkhairansa wanda ya yi ta zubawa a kanka. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare mu mu musulmai waɗanda muke sallah a masallaci ɗaya wa ala ibadillahi salihina kuma amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah waɗanda suke managarta to wannan na ko'ina kenan na ko'ina ya shafi duk wani bawan Allah wanda yake managarci a nan garin yake a Nijar yake a Nijeriya yake a Afirka yake a'a a bangaren saudiya yake a bangaren asiya ne bangaren ina ne to in dai musulmi ne wannan addu'ar da kai ta shafe shi na haka shi yasa a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyar da su yanda ake tahiya ba in suka zo dama ta suke assalamu allahi qabla ibadi assalamu ala jibra'il assalamu ala mika'il assalamu ala nabi muhammad assalamu ala fulani assalamu ala fulani wajen zane-zanen gabaki ɗaya za su kwashe lokaci to shine sai ce idan kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard dukkan bawa wanda yake nagari wanda yake sama mala'ikai na Allah ta'ala ku yi sallama a gare su gabaki ɗaya haka dukkan bawan Allah nagari wanda yake yawo a doron duniya shi ma kun yi sallama a gare shi an gane ko to da wannan nema wa uqima min hadha anna ar-rajula idha laqiya rajulan fa akhbarahu anna fulanan yusallimu alayhi wa lam ya'mur bi dhalika annahu ghayru kadhibin to daga wannan nema za mu gane cewa idan kuka haɗu da wani abokinka da kuka haɗu da shi ko gaisa sai ka ce wallahi baba mako ya ce a gaida ka babanmu ya ce a gaida ka shi kuma baban naku rabon da ku yi mazancin shi wannan kin da shi kun yi wata guda to amma ai ba kai ƙarya ba saboda a sallar asubahi ta yau ma ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amma in ka zama mutumin kirki ne shi wannan din an gane ko to in ka gaya mai haka ba kai ƙarya ba an gane ko na'am ashhadu an la ilaha illallah ina tabbatarwa babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina tabbatarwa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah wato yana ɗaya daga cikin bayi na Allah ta'ala kuma yana ɗaya daga cikin jakadu na Ubangiji na'am
فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد shikenan malam ya ce fa'in sallamta ba'ada haza ajiza aka idan ka sallame ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah bayan ka gama wannan tahiya din shine ba'ada haza bayan wannan abin da ya ambata wannan abin da ya gabata a baya ajiza aka ya isar maka wato ya isar maka cikin ka tabbatar da sunna wa mimma taziduhu in shi'ita yana daga cikin abin da kake ƙara shi abin da za ka ƙara shi na addu'o'i bayan ka gama tahiya idan kana so sai ka ce wa ashhadu annal ladhi ja'a bihi muhammadun haqqun ina tabbatarwa lalle haƙiƙa wannan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi gaskiya ne wannan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da shi na umarni da hani da alkawali na aljanna ga wanda ya biyayya ga Allah ta'ala da alkawali na gidan wuta ga wanda ya butulcewa Allah ta'ala da labarai da kissosi na waɗanda suka gabata wannan duka haƙu ne gaskiya ne ba sha ci faɗi ba ne duk abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haƙun sannan kuma ina tabbatarwa haƙiƙa aljanna gaskiya ce Allah ta'ala ya tanade ta ga bayan shi na gari waɗanda suka bauta mai a nan duniya suka aikata abin da yake so wa annan nara haƙun sannan kuma ina tabbatarwa da cewa hakika wuta gaskiya ce tana nan a yanzu haka an tanade ta ga waɗanda suke butulu ne kafirai waɗanda suka kangare wa ubangiji ta'ala wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur sannan kuma ina tabbatarwa cewa haƙiƙa alƙiyama wanda za ta zo ta bayan duniya ta ƙare atiyatun mai zauwa ce ja'iyatun shine atiyatun mai zauwa ce larai ba fiha babu kokonto a cikin zauwarta la shakka fi itiyaniha babu kokonto a cikin zauwarta a cikin ilimi na Allah da mala'ikansa da annabawansa da manzannin shi da muminai daga cikin bayinsa waɗannan gabaki ɗaya ba wanda yake shakka akan zawar alkiyama wanda za a ga yana shakka akan zawar alkiyama sai waɗanda suke butulu an gane ku wa ma yuhlikuna illa dahar wa ma lahum bi dhalika min ilmin inhum illa yadhunnun an gane ku wa anna allaha yab'athu man fil qubur haqiqa allah subhanahu wa ta'ala yana rayar da waɗanda suke cikin kaburburra dukkan matattu waɗanda aka binne su ne a cikin kaburburra wanda ya zamanto kabarinsu cikin ruwa ne wanda ya zamanto kabarinsu wuta ce ta babbaka su ta maida su toka wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rayar da su saboda tabbatar da adalcinsa wanda ya aiki na gari a nan duniya yana da ikhlasi yana da imani la yadhhabu haba'an mansura wannan aikin nashi ba zai tafi ba haka nan ba tare da an ba shi sakamako ba wanda ya yi lalata ya yi taɓargaza ya mutu yana shirka shi ma zai ga sakamakon shi wanda kuma ya zamanto ya yi ladi laraba amma kuma mumini ne shi ma dai zai haɗu da sakamako wanda yake kyakkyawa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad ya Ubangiji ka yi salati ga annabi Muhammad wa ala ali muhammadin ya ubangiji ka yi salati ga alayen annabi muhammad warham muhammadan ya ubangiji ka ji kan annabi muhammad wa ala muhammadin ya ubangiji ka ji kan alayen annabi muhammad wa barik ala muhammadin ya ubangiji ka sanya albarka ka ƙara sanya albarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammadin ya ubangiji ka ƙara sanya albarka ga alayen annabi muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim kamar yadda kai tsira kai jin kai ka sanya albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahima kuma ka sanya albarka ga alayen annabi ibrahim fil alamina a cikin talikan zamanin zamanin shi innaka hamidun majid haƙiƙa kai ubangiji abin yabo ne kuma mai girma ne wannan shine ake ce da shi salatu ibrahimiyya to wannan waɗansu daga cikin malamai wato akwai ziyadat wanda ba su zo ba a cikin ruwaya wanda take ingantacciya an gane ko to da haka idan ka koma cikin littafin jala'ul afaham fi salati ala khairil bariya na ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato za ga sigogi da salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam amma ba wannan cikinsu sannan kuma za ka gane hikimar da ya zama to kafin tashbihi na nan da ya ce kama sallaita ala ibrahima kamar yadda ka yi salati ga annabi ibrahim mun sani bangaren abin da ya shafi almushabba walmushabbahu bihi idan ka ce wane kamar wane yake wato wancan wanan ya fi wannan wana a gure shi idan ka ce wane sani ka ce zaidun kalkamar kai yadda zaidu yake kyalkyali kamar wata da shi da watan wanda ya fi kyalkyali watan ya fi shi kyalkyali idan ka ce wane kalbahari kamar teku yake wajen kyauta da shi da tekun wanne ya fi kyauta teku ya fi shi kyauta to amma a nan shi kuma aka ce kama sallaita ala ibrahim kenan salatin da allah ta'ala zai yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai kai salatin da ya yi wa annabi ibrahim tunda an zo da kafin tashibi to wannan ba haka yake nuni ba an gane ko idan kuka koma can za ku ga haka kuma cikin littafin da sheikh mahmud salihu uthamin ya yi shirin muwadda ta al'imamu malik a can abin da ya shafi wajen kusa-kusa da kitabul qur'an wato akwai babi na salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu a sharhin ya yi bayani mai kyau kwarai da gaske akan abin da ya shafi wato salati na annabi na ibrahimiya alhamdulillah al'ilmu inda subhanahu wa ta'ala